إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci mai albarka na masu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin na Sunan Abi Dawud yau muna a takwas ga watan Ramadan tara tara ga watan Ramadan hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2005 wannan shine darasin mu na takwas ko tara da shi ne darasinmu na tara shi ne darasi na tara a cikin karatukan da muka gabatar a cikin kitabu a tahara taken karatunmu na yau shi ne alwaktu agla min alyaquti wal kafani wa nahnu nakhsiruhu fil lahwi wal la'ibi wa sawfa nus'alu anhu 'inda khaliqina yawm al-hisabi bi dhaka al-mawqif an-nashabi malai ke cewa lokaci shine mafi tsadar abu wanda ya fi zinariya da azurfa tsada kuma lokacin nan za a tambayi mu game da shi a ranar hisabi ranar da babu makawa kowa sai ya tsayu a gaban Allah maɗaukakin sarki ma'ana dai wannan yana nuna a mahimmanci da tsadar lokaci shine yake cewa الوقت أغلى من الياقوت والذهب ونحن نخسره في اللهو واللعب lokaci ya fi zinariya da azurfa tsada amma sai dai muna ɓata shi a cikin wasa da abin da baya amfanin mu inan mu kula da lokutan mu lokaci shine mafi tsadan abu ga rayuwar mutum ɗaya daga cikin magabata Imam Hassan al-Basri yake cewa ya ibn adama innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka ya kai ɗan adam kai wa kwanaki ne kai ma'ana kai lokaci ne kai idan wani lokacin ka ya tafi to kamar wasu kwanakin kamar wani ɓangaren rayuwarka ne yake tafiya mahimmancin lokaci yasa Allah maɗaukakin sarki babu wani abu da ya yawaita rantsuwa da shi a cikin alkur'ani kawan me kawan lokaci wal asr wal layli idha yaghsha wash shamsi wa duhaha wal fajr dukkanin wannan Allah yana rantsuwa ne da lokaci malamai kuma suke cewa malaman tafsiri alqasmu min Allah ta'ala ma'innatun ala sha'nil muqsamu bih duk abin da kaga Allah ya rantse da shi to yana nuna darajar sa ne da muhimmancin sa Allah ka ba mu ikon kulawa da lokutan mu ta hanyar sa su a cikin abin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar musamman kuma a wannan lokacin na Ramadan shine lokacin da ya dacewa a ce muna rewar sa muna kokarin kula da bumbata sa ba a cikin wani abu wanda yake baya da amfani za mu tashi babul wudu'i min al-qubla babu mai bayani game da arwalla idan mutum yayi sumba shi idan mutum yayi sumba ya sumbaci matarsa arwalla shi tana karewa ko kuma tana nan malai ce haddathana muhammad ibn bashar haddathana yahya wa abdurrahmani qala sunti حدثنا سفيان عن أبي زور عن أبي زوق زوق روق نيكو عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها لقى عائشة وزال يا سنباتيتا ولم يتوضأ كم بيأر واللابة قال أبو داود أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره هكا Firyabi ya rawaito sa da wanda ba shi ba, ƙala Abu Dawud wa huwa mursalun, ya ce wannan hadisi mursal ne, Ibrahim Taimi lam yasma min Aisha, domin Ibrahim Taimi bai shi daga Aisha ba, wa mursalun min husu habiyu sakat. Hadisi mursal shi ne hadisin da tabi'i ya ce manzon Allah ya ce, an gane ko, ko kuma tabi'i ya rawaito hadisi kai tsaye ba tare da ya gayi sahabin da ya bashi labarin abun ba an gane da ke ko wannan shi ne qala abu daud mata Ibrahim Taimi wa lam yablugh 40 sana Ibrahim Taimi ya rasu bai kai shekara 40 ba ma wa kana yukna aba asma kuma an kasance ana masa kinaya da cewa abu asma jayyid ina wannan hadisin dai ya inganta mawqufi an gane da kyau ko zuwa ga Aisha take cewa manzon Allah ya sumbace ta kuma ya huta a mai da suna ya huta wajen sallah bai yi arwalla ba حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيء حدثنا الأعمش عن حبيب عن أروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة مزا الله يا سنباتي وتماتا من نسائه دقماتا ينسى ثم خرج إلى الصلاة سيه تزوى سلى ولم يتوضأ بيئر واللابع قال عروة عروة فقلت لها من هي إلا أنت عروة أي باكوة بتي إن باكي به fadahikat sai Aisha ta yi dariya an gane da kyau ko tana bashi labari ne manzo Allah ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa ya huta bai yi arwalla ba shine sai ya ce to ai ke ce sumbatar ko sai ta yi dariya shine wannan kenan yana nuna yanda ana samun yar zolaya tsakanin tsakanin malami da ɗalibansa ko قال أبو داود أبو داود هكذا رواه زائدته عبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش حدثنا إبراهيم بن مخلد آه الطلقاني حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء حدثنا الأعمش أخبرنا أصحاب لنا وصدق تكين صحابة مصنبا ملاباري عن أروة المزني عن عائشة بهذا الحديث تقى أروة daga Aisha sun ba da labarin wannan hadisin. Kala Abu Dawud, kala Yahya bin Sa'id al-Qattan li rajulin. Yahya bin Sa'id al-Qattan ya ce ma wani mutum, Ihki anni ka ba da labari daga gare ni, ma'ana ka ba mutane labari akan cewa ni na ce, anna hazaini akan cewa wannan abubuwan guda biyu ya'ani hadith al-A'mash, yana nuhin hadisin A'mash haza an habibin daga habib وحديثه لكم حديث سا بهذا الإسناد دوانا إسنادي في المستحاضة يازوني جمدا المستحاضة وأنا ما تدى جيني هايلا يكي كو جيني يكي غبر زبر متى أنها تتوضأ لكل صلاة أكنت وزاتي أرولاغ قوة سلة قال يحيى يحيى يكي احكي عني كباد لابارن تيوا دغغريني أنهما شبه شبه لا شيء akan cewa wannan hadisan shibhun ne ma'ana banza ne lashai a babu komai a cikinsu abin da yake nihi ɗaya daga cikin malaman hadisi ne ce duk hadisin da ya zo da yake ce maka a mai yake da suna manzo Allah yana sumbatar matansa ya shi'ar walla da kuma hadisin da yake cewa mace mai jinin istihada kowace sallah za ta yi arwalla ba wanka za ta yi ba to hadisai ne wanda ba su inganta ba ma'ana wannan malamai suke ganin a ra'ayinsa ne amma a magana mafi inganci hadisai ne wanda suka suka inganta qala abu daud abu daud yace wa ruya an sauri an rawaito daga imam sauri qala ma haddathana habibun illa urwat al-muzani babu wanda ya bamu labarin wannan hadisi sai urwa al-muzani ya'ni lam yuhaddithum an urwa bin zubair bi shay' bai ba su labari ba daga urwa ba ne bin zubair domin urwa bin zubair ba su labarin komai ba na hadisi kenan bambanci ne aka samu tsakanin urwa wani urwa ne urwa almuzani ko urwa bin zubair to shine wanda suka rawaito daga urwa bin zubair aka ce riwaya su bata inganta ba amma wanda suka ce urwa ne almuzani shi wannan ya inganta wannan duka amana ce ta ilimi ta yanda malaman hadisi suke kula da hadisi malai ce qala abu daud wa qad rawa حمزة الزيات عن حبيب عن أروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا kenan me yake da suna Hamza Az-Zayyat ya rawaito daga Habib daga Urwa bin Zubair daga Aisha hadisi wanda ya inganta game da wannan a takeice wannan hadisi ingantacce ne a wani bangare ne aka bi zai zaman to bai inganta ba a wani bangare kuma zai inganta dama hadisi ana samun hanyoyi zaka samu wata hanya ya inganta wata hanyar kuma bai inganta ba bayanin da mala yake kenan a takaice wannan hadisa abin da suke nunawa ashe mutum idan ya sumbace matarsa lokacin da zai ta yi sallah ko yana da arwalla arwallarsa ba ta karewa sai in dai wani abu ya hoto ko wannan shine kenan kayi sun ba wani abu ya hutu aka ce wani abu mafi yawanci abin da yake hutuwa bayan an yi sun bata shine maziyi musamman ana ana sabon ango an gane ko wannan shine kenan mala yace babul wudu'i min masjid zakari babin bayani akan arwalla game da taba al'aura shi idan mutum ya taba al'aura shi arwalla shi ta kare sai ya sake ko kuma a'a wannan shi ma akwai rikici sosai a ciki mala yace حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع أروة ياجي أروة يقول نتي ودخلت على مروان بن الحكم ناشق أوجا مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء سيمك أنبتي أبن إن يسامي متندول سياي أروى الله فقال مروان سي مروان يتي ومن مسجد ذكر حكما الأورى إن تنيتبع سياي أروى الله azzakari an gane kuma muka ce al'aura tana iyawa baya ya shiga to ana mihin dai me yake da suna zakarin faqala urwa urwa yace ma alimtu dalika aiko ni ban san da haka ba faqala marwan sai marwan yace akhbaratni busratu bintu safwan busra yar safwan ta bani labari annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa taji manzon Allah ya kula yana cewa man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya tabi azzakarinsa to yayi arwalla an gane da kyau ko jayyid wannan hadisin ta yana nuna kai tsaye idan mutum ya taba al'aurar shi arwalla shi tayi ne arwalla shi ta lalace wannan shine kenan kuma idan aka ce azzakar ana nuhin gaban da ya kamar yadda muka faɗi kenan bayan baya ciki misali ka shahi bayanka arwalla ba ta kare ba haka ita ma mace babu dalilin da nuna in ta shafa gabanta a ta lalace domin wannan in aka ce azzakar ya shafi namiji ne kawai to mu je mu gani har yanzu hukuncin yana nan ko aka babu rukhsati fi dalika bai bayani akan saukin da aka yi na in mutun ya shahi al'aurar sa ba sai yayi arwalla ba malai ce haddathana musaddadun haddathana mulazim ibn amr al-hanafi haddathana abdullah bin abd bin badrin عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم منذ أوجه النبي الله فجاء رجل سيوان متنيز كأنه بدوي متنا نيك وبك أو يني أنغانيكو فقال سيتي يا نبي الله يا كي النبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره me ra'ayinka game da mutum ya taɓa azzakarinsa بعد ما يتوضأ بايا يا أرولا فقال سيتي هل هو إلا بضعة منك منه أي shi wannan zakarin wani abu ne in ba tsoka ba daga gare sa kina ai wannan tsoka ce daga cikin jikin mutum aw qala ko kuma yace bad'atun minhu ma'ana wata riwaya mud'a mudghatun wata riwayar bad'atun bad'a shine gaba an gane ko mudgha shi kuma shine tsoka kina akwai bambanci tsakanin su مضغة da bad'a qala abu daud abu daud yace rawahu hisham ibn hassan wa sufyan ath-thawri wa shu'batu wa ibn uyayna wa jarir wa jarir ar-razi an muhammad ibn jabir an qais ibn talq wannan hadisi ne ingantacce shi ma to ya zamu hada shi da wancan hadisin حدثنا مسدد حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده ya ba mu labari da isnadinsa wa ma'anahu kuma ma'anan shi wa qala fi salati kenan shi a riwayar sa mutunan ya ce ya ne dangane da mutunan da ya taba al'aurar sa yana cikin sallah sai manzo Allah ya ce ai ita ba komai bace face tsoka ko wata gaba ce daga cikin gabobin mutum malamai sun yi kai kawo dangane da waishin har taba al'aura taba a me yake da suna zakari yana lalata arwalla ko bai lalatawa malaman da suka je akan zahirin wancan hadisin na farko suka ce yana lalata arwallah kai tsaye taba al'aura yana lalata arwallah wasu kuma suka ce a'a in ka taba shi ne bila ha'il in ka taba shi babu shakamaki amma matukar kana sanye da kaya sai ka dan sosa misali an gane ko babu laifi to malaman suka ce to anya wannan ko ana ce mishi masu domin alawai aka ce masu shine me ka taba abu daga kai sai shi an gane ko to shi ne wasu malamai su kuma su da cewa ba a'a sai ai ana nuhi in babu ha'il ne ka ce a'a ai da an ce lamsu ana nuhin ka taɓe ta ne babu ne babu shakamaki to wasu kuma malamai suka ce wancan hadisin da yace in ka taba arwala in ka taba al'auraka arwala na karewa ana nuhin in ka tabe ta ne da batilul kaf cikin hannu an gane ko wannan shine ma'ana nan ciki amma inda nan ne ka tabe ta suka ce babu lai to ban san me abambanci tsakanin haka ba wasu kuma suka ce a'a in ka tabe al'aurar da niyyar ka ji dadi ne an gane ko to a wannan lokacin arwalar tana me tana lalacewa wannan shi ne kenan to abin da dai alkhairi shi ne mutum ya yi da nisanci wannan ko in ya taba in dai ba baka da isasshen lokaci ba kwan maka yi arwan lashi yayi don saboda yake da suna a me ake cewa in ka taba in wanda suka ce ta warware su suka yi gaskiya ka dai sake arwallah in ma wanda suka ce arwallah ba ta kare ba to in ka sake arwallah kuma ai kai ibada an gane da ke ko wannan shine shi ake ce ma al-ihtiyat da larabci a ilimin fiqh wannan shine kenan ina abin da ya alkhari dai mutun yayi wannan shine kenan mutun ya sake arwallah in ma baka sake ba kuma kuma kana akan ra'ayin wannan hadisin kuma babu wani abun ga magana dai wanda take wanda take babu shakka akan ta in ka taba dan saboda ka ji dadi wannan ko shakka babu arwallar tana lalacewa domin wannan yana daga cikin abin da yake shawo lalacewar arwallah wallahu ta'ala a'lam mala yace babul wudu'i min luhumil ibil babu mai bayani akan arwalla game da a cin naman doki ma'ana in mutum ya ci naman doki aha subhanallah ibil raqumi game da cin naman raqumi jazakumullahu khairan shi in mutum ya ci naman raƙumi arwallar shi tana lalacewa ko kun ba ta lalacewa wannan shine mas'alan malai ce haddathana usman ibn abi shayba haddathana abu muawiya haddathana al-a'mash an abdullah bin abdullah ar-razi an abdurrahman bin abi layla عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء أن تنبي من ظن الله جمد أرولاه an gane da kyau ko min luhumi al-ibil idan aka ci naman raƙumi fa qala sai ce tawadda'u minha ku yi arwalla in kuka ci shi wasu ila an luhumi al-ghanami an tambaye sa game da game da naman kananan dabbobi har in aka ci fa qala sai ce la tawadda'u minha kada ku yi arwalla in kun ci shi ma'ana ba dole sai kun yi arwalla ba wasu ila anis salati fi mabarikil ibil kuma an tambaye sa game da yin sallah a wajen garken raƙumma faƙada sai ce la tusallu fi mabarikin ibili kada ku yi sallah a garken raƙumma fa inna hamina shayatini domin ita wannan daga shaidannu ne ma'ana shaidannu suna zama a garken a garken raƙumma wasu ila anis salati fi marabidil ghanami aka tambaye sa game da yin sallah a garken ƙananan dabbobi faƙali sai ce sallu fi ha ku yi sallah a cikinta fa'inna ha baraka domin su albarka tana tattare da su jayyid wannan hadisin kunga shi ne dalili ƙara akan me akan cin naman raƙumi yana walwale ne yana walwale arwalla mafi yawan malumai aljumhur sun ɗauki wannan hadisin akan cewa me yake da suna mansufi ne an goge sa ma'ana dan ka ci naman raƙumi ba sai ka sake arwalla ba an goge hadisi a sai dai al-imam al-imam Ahmad bin Hanbal da wasu daga cikin malamai su suna ganin a hadisi yana nan ba a goge sa ba kuma wannan ita ce magana mafi inganci an gane da kyau ko domin ba ko da yaushe bane jumhur suke tahiya akan suke suke akan gaskiya domin ba yawa ake dibi ba me ake dibi hujja ake dibi magana mafi inganci naman cin naman raƙumi yana walwale ne yana walwale arwalla hikimar da ta sa ake yin arwalla in an ci naman raƙumi malamai sun yi bayani akan haka daga ciki dai suka ce raƙun ma a shaidannu na son al'amarinsu an gane da kyau ko suna son al'amarin raƙumma suna zama a cikin raƙumma kenan dan in ka ci naman su dan ka ƙara tsarkake kanka sai aka ce kai ne sai aka ce kai arwalla wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mala yace babul wudu'i min mas'il lahami annayi wa ghaslihi babu mai bayani game da alwudu'u malamai suka ce alwudu anan lugatan ne ma'ana wanki ma'ana wanke hannu min masin lahami idan aka taɓa nama annayi ɗanye wa gaslihi da kuma yin aka wanke nama da kuma wanke naman ma'ana da kuma umarni da aka yi aka a wanke naman kenan yin wanke hannu idan aka taɓa nama ɗanye da kuma umarni akan a wanke nama jayyid maliti haddasana muhammad ibn al-ala'i wa ayyub ibn muhammadin ar-raqi وأمر بن عثمان الحمصي قالوا حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد نيوانا حديث من سنسب إمبارك أبو سعيد با وقال أيوب وعمر وأراه عن أبي سعيد إنا قنن أبو سعيد نه أن النبي صلى الله عليه وسلم lalle manzon Allah marra bi gulamin ya biya a wajen wani yaro ma'ana zai wuce sai ya isko wani yaro wa huwa yasluhu shatan yana me ake cewa yasluhu ma'ana yana hede me yake da suna me ake ce mata wata yar tumkiya ko yar akuya ko dan rago duk ana ce musu shat kenan yana hede wata yar tumkiya faqala lahu sai manzo Allah ya ce masa tanaha jaye hatta uriyaka dan in nuna maka ya ake hida an gane ko ya ake hida kinan manzo Allah ya isko sani ya ga yana tayi ya kasa to sai manzo Allah ya kama masa to shi yanda manzo Allah yake tafsir kuma dan yaro ba wani babban mutum ba manzo Allah yake jaye in nuna maka yanda ake hida fa adkhala yadahu bainal jildi wal lahmi sai manzo Allah ya shigar da hannunsa a tsakanin wata da nama fadahasa biha sai ya danna hannun nasa ai shine fadaha ai fadagata biha sai ya ya me yake da suna ya danna hannun nasa hatta tawarat har sai da hannun nasa ya nitse cikin watar ilal ibiti har sai da ma ya kai masa zuwa ga lallakuwa an gane ko ai kun gane hida ko misali aka busa abin ga aka in ka zura hannun naka za ga hannun ma yana shegewa to shine a cikin ga mahiɗa ma manzo Allah ya hiɗa wannan shine kenan thumma mada sannan manzo Allah ya ƙare ya tafi fa salla lin nasi yaji manzo Allah masallaci ma ne zai yayi wannan aikin ya tafi ma mutane sallah wa lam yatawadda ba tare da yayi arwalla ba an gane da kyau ko na'am malamai suka ce a zai ma fassara mana anan ma'anan lam ya tawadda shin arwalla ake ni ko kuma ko kuma bai wanke hannu ba magana mafi inganci lam ya tawadda shine ma'ana bai wanke hannu ba kamar yadda muka faɗi a can a farkon kitab ke babin wa qala an hilal ibn maimun ar-rimli an gane ko wa rawahu abdul wahid bin ziyad wa abu muawiya an hilal an ata'in an annabi sallallahu alaihi wa sallam musa na tsallake ko yawwa yace walam yatawadda alhali bai yi arwalla ba ko bai wanke hannu ba qala abu daud zada amrun fi hadisihi amr ya kara a cikin hadisin sa ya'ni lam yamassa ma'an bai taba ruwa ba wa qala an hilal ibn maimun ar-rimli wa rawahu abdul wahid bin ziyad wa abu muawiya an hilal an ata'in an annabi sallallahu alaihi wa sallam mursalan an rawaito daga wannan daga manzon Allah wannan hadisin amma a wannan riwayar mursal ce lam yadhkura aba sa'id busu ambaci abu sa'id ba yana akwai riwaya take mursala akwai riwaya take muttasila a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa a idan mutum yayi hida ba dole sai ya sake arwalla ba an gane da kyau ko kuma a wannan fassara yana nuna wanke hannu shi ma ba dole bane ma'ana da zaka yi sallah da hannunka yana da ɗanyi na nama, sallar taka ba ta da komai. Babu tarkin wudu'i min masil maita, babu mai bayani akan barin arwalla idan aka taɓi mushe. Abin da ake nihi shine da in ka taɓi mushe sai ka yi arwalla, arwalla ka ta lalace. amma mushen da ake nufi shine mushen abin da ya halatta a ci domin mushen abin da bai halatta a ci ba shi kai tsaye na jasa ne kenan barin arwalla game da taba mushe حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق منظر الله يا بيا أكاسوا داخلا من بعض الآلية يا شقا من بعض الآلية دون ساشا هنيوين سما شيني آلية معناها كاسوة تنا هنيوين كسا da hanyoyi na sama to ya shiga a ciki ɗaya daga cikin hanyoyi na sama wannasu kanafatai man wannasu kanafataihi mutane suna gehensa shine kanafataihi ai min janibaihi ma'ana mutane dai suna gehensa tunda cikin kasuwa ne akwai mutane da yawa famarra bi jadyin sai ya biya ya biya a kusa ga wani me yake da suna ɗan rago wanda yake matacce kenan bijadin ya biya a wajen wani ɗan rago ko wani ɗan bunsuru duka yana ɗaukar ma'anar shi ya biya a wani ɗan bunsuru a sakka wanda yake da cirarrun kunnuwa ko ƙananan kunnuwa an gane da kyau ko shine malamai duk suna fassarawa rago ko ɗan bunsuru wanda bai da kunnuwa ko kuma kunnuwan sai ƙanana ne sosai to duka suna suna ce mishi asak mayyit kuma shi wannan ɗan bunsurun matacce ne fatanawalahu sai manzo Allah ya ɗauki ɗan bunsurun fa akhadha bi udunihi ya kama kunnansa shine yana nuna mai ƙananan kunnuwa ne ya kama kunnansa thumma qala sannan sai yace ayyukum yuhibbu anna hadha lahu waye daga cikin ku yake so a ce wannan nashi ne ma'ana waye daga cikin ku yake so a ce an bashi wannan wasaqal hadis sai ya sai ya ambaci sauran hadisin wannan hadisin yana dan tsawo kaɗan manzo Allah ya zo kasuwa ya isko ana ta ciwa-ciwa sai ya haɗu da wani ɗan bunsuru matacce mai ƙananan kunnuwa. Laraba sun kasance suna aibanta dabba mai ƙananan kunnuwa, ayin kun lura dabbobinsu su masu mine ne, masu manyan kunnuwa ne, dabbobinsu manyan kunnuwa ke gare su. To su dabba rago mai ƙananan kunnai suna ɗoka shi ƙaskantacce a wajensu, ko na ya ba su yi da shi irin wannan ragunan. To shi ne, to da manzo Allah ya gamu da wannan sai manzo Allah ya ɗauki wannan abu ya ɗaga muryarsa ya ku jama'a wa yake so misali a ce a bashi wannan abun sai sahabbai suka ce gaba ɗaya suka ce ya manzon Allah ai wannan ko yana da rai aibi ne a wurinmu don saboda kunnuwansa balantana ma kuma a ce matacce ne sai manzon Allah ya ce musu wallahi lad dunya ahwanu inda Allah min hadha alaikum ya ce to na rantse da Allah wannan mushen da kuke gani ya yi daraja a wajen Allah fiye da duniya an gane da kyau ko wannan ya yi kaskanci duniya ta yi kaskanci a wajen Allah fiye da ni fiye da yanda kuka ɗauki wannan mushen an gane da kyau ko wa'azi ne manzo Allah ya so ya musu a kasuwa ya isko su kasuwa ya musu wa'azi ma'ana ya ga sun shagaltu da duniyar ne sai kina musu wannan duniyar da kuke ta ba kai kuke ta ba kan ko wahala akan nemanta to wannan dan musurun ma ya daraja a wajen Allah akan ta wannan shine kenan abin da ya samu alaika wannan hadisin shine taba mushen da manzon Allah yayi ba tare da kuma an rawaito yami ba yayi arwalla badan saboda ya taba shi babun fi tarkil wudu'i mimma massatin nar babi mai bayani akan barin arwalla idan aka ci abun da wuta ta dafa an gane ko a harkon musulunci duk abun da aka dafa in ka cisa to sai kayi arwalla yana kare maka arwalla za mu gani abun yana nan tabbat ko kuma an bar shi ko da yake ababe mahammalan ya faɗi da an bari حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة manzon Allah ya ci kafar ko kahwadar da yake da suna rago sun masalla sannan sai sallah walam ya tawadda bai yi arwalla ba kenan kun gani ko kafar rago wanda aka ci kenan ana nufin gasassa ce حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيء عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نازو باقنتا أوجم منظر الله وندري فأمر بجنب سيئمني دواني ينكي ننامة شيني جنب أي قطعة من اللحم wani yanki na nama fashubiya sai aka gasa sa wa aka da shafrata sai ya ɗauki yuka fa ja'ala ya huzzuli biha minhu sai ya shiga yana yanka min wannan namar da yukar qala yace fa ja'a bilalun sai bilal yazo fa adanahu bis salati ya sanar da shi lokacin sallah yayi qala yace fa alqa shafarata sai manzo Allah ya jiwa da yukar wa qala yace malahu taribat yadahu a shi kuma bilal yanzu ne yazo ya ga mana lokacin sallah yayi bayan mun fara cin cin nama an gane ko taribat yadahu kalima ce wadda laraba suke faɗi amma ba ma'anarta suke nihi ba idan aka ce taribat yadahu ma'ana hannunsa sun tabe kalima ce da laraba suke yawan faɗi haka ba tare da suna nihin ma'anarta ba wa kama yusalli sai manzo Allah ya tashi ya je sallah ba tare da ya sake arwalla ba زاد الأنباري وكان شاربي وفا الأنباري يتي شي wanda yazo ba kuntar an gane ko yace sharibi wafa gashin baki na ya kasance ya ciko ma'ana yayi yawa an gane ko ina ne wurin aha faqassahu ko faqassahu li sai manzo Allah ya rage mini gashin bakin ala siwakin akan wani asuwaki abinda ake ni gashin bakin shi yayi yawa sai manzo Allah ya aza asuwaki kasan bashin bakin an gane ko sai ya gunce mishi shi ya rage mishi gashin bakin aw qala ko kuma yace aqussuhu laka ala siwaki in rage maka gashin bakin nan akan asuwaki yace eh sai manzo Allah ya rage masa wannan hadisin akwai darasi mai yawa a ciki daga ciki dai kun ga yadda manzo Allah yake kula da ni da baki an gane da kyau ko da kuma yadda yake kula da kada a bari gashin baki yayi yawa qassu shawariba wa qassu wa afu liha luha ku rage gashin baki ku bar geni amma ragewa aka ce ai ba kwashewa ba an gane ko duk da kwashewar ba laihi bane gene ne kwashe shi yake laihi rage shi kuma wannan me yake da suna a darasin da ya gabata mun ga sabani akan haka ko مالا يتي حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن أباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا وضع الله ياتي كهودا تا ناما ثم مسح يده سنن يبوجي هنونسا an gane da kyau ko bi mishin da wani da wata darduma ko kuma wata fata kana tahtahu da ta kasance a ƙasansa sun makama fasalla sai ya tashi ya yi sallah an gane ko ya goge hannunsa da su lokacin ruwa ma suna musu wuya ya goge hannunsa da abin da yake zamna a kansa ya tashi ya yi sallah ba tare da ya sake arwalla ba حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر ويعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش منظر الله يا ترى شيني انتهش شيني كسار باكينك كتشري وني أبو يا ترى من كتف daga bayan wani nama ثم صلى sannan yi sallah walam ya tawadda ba tare da yayi arwalla ba حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي حدثنا حجاج قال ابن جريج ابن جريج يتي أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ناجي جابر بن عبد الله يناتيوا قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما ناكسا ترمى منزان الله الخبز burodi wa lahman da kuma nama ma'ana da romo fa akala sai ya ci sun mada'a bi wadu'in sai ya kira da a kawo masa abun arwalla fa tawadda bihi sai ya arwalla da shi sun masallar zuhra sannan ya sallar azahar sun mada'a bi fadli ta'amihi bayan ya dawo kuma sai ce a kawo mishi sauran abincin nan fa akala sai ya ci sun makama ila salati sannan ya tashi kuma ya je sallar la'asar walam ya tawabba a lokacin bai arwalla ba kenan arwalla ta farko da yayi ba dan naman bane yayi ta an gane da kyau ko wannan shine kenan malai ce haddathana Musa ibn Sahl Abu Imran ar-Ramli haddathana Ali ibn Ayyash haddathana Shu'aib ibn Abi Hamza an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir qala كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي أبونا كرشي دقتكين الأمر من زن الله قدابيو ترك الوضوء برن أرولا مما غيرت النار daga abun da wuta ta canza ma'ana ƙarshen al'amari shine idan ka ci abun da wuta ta dafa ba sai ka sake arwalla ba kishiyar farkon musulunci da in ka ci sai ka yi arwalla duk abin da aka dafa in kaci arwalla ta lalace a farko kenan qala abu daud hadha ikhtisar min al hadith al awwal wannan takaitawa ne daga hadisi na farko wannan shine dalilin malumai na cewa shi ma naman raƙumi in aka ce ba sai an yi ne ba ba sai an yi arwalla ba an gane da kyau ko suka ce tunda naman raƙumi shi ma sai an dafa sa ake ne sai an dafa sa ake ne ake ci to gashi kuma an ce manzon Allah daga baya duk abin da ya ci dan an dawa sa baya sake arwalla sai suka ce kenan hanni yana shiga a ciki an gane da kyau ko har naman raƙumi yana shiga a ciki wannan shine dalilin su sai dai akwai ka'ida suke cewa al khassu muqaddamun ala al am wanda yake khas shi ake gabatarwa akan am wancan hadisin ya keɓance naman raƙumi kawai wannan kuma hadisin ya zo ne gaba ɗai kenan sai kasance wancan hadisin shi yana nan a matsayinsa wannan ma yana nan a matsayinsa kenan duk naman da aka dafa in ka ci ba sai ka sake arwalla ba banda me banda naman raƙumi wannan shine ma'anan alkhasu muqaddamun ala am yana daga cikin qawaid na aljam'u bainal adillah حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين ابن أبي كريمة هنا إيه دقت كم مسلمين كريكي زابت مسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر أنغانيكو يازومنا مصر عبد الله بن الحارث بن جرزئن min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin sahabban manzon Allah ne fa sami'tuhu yuhaddisu fi masjidi misra sai naji sai yana bada labari ma'ana yana gayin hadisai a masallacin misr qala yace laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin haqiqa na samu kaina na bakwan bakwai ma'ana mutum bakwai wanda ne na bakwan su aw sadisa sittatin ko na shiddan shidda mutum shidda wanda ne na shiddan su ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da ma'aikin Allah fi dari rajulin a gidan wani mutum fa marra bilalun sai bilal ya biya fa nadahu bis salati sai ya kira shi akan cewa lokacin sallah yayi fa kharajna sai muka hutu zamu je fa mararna bi rajulin sai muka biya a wani mutum da a wajen wani mutum wa burmatuhu ala nari alhali tandarsa tana akan wuta ta gashin nama faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa atabat burmatuka naman nan ya gasu na tanda qala na'am yace eh bi abi anta wa ummi fatanawala minha bat'atan sai manzo Allah ya dauki wasu ƴan tsokoki falam yazal ya'likuha manzo Allah bai gushe ba yana tattauna wannan tsokokin hatta ahrama bis salati har sai da ya kusa ya tsaye da sallah wa ana an zuru ilaihi kuma ina kallon shi ina tattaunawa sai dai hadisin bai inganta ba a takaice hadisin da suka gabata sun inganta masu nuna cewa a da in an ci nama in an ci abun da wuta ta dafa sai an yi arwalla amma da ƙarshe sai aka goge wannan hukuncin raf'an lil mashakka dan saboda a ɗauke ma musulmai tsanani in an ce duk abin da aka dafa in ka ci sa sai ka yi arwalla to aiko kun gani akwai tsanani a ciki ko ba tsanani akwai tsanani mafi yawan abin da muke ci sai an dafa shi an gane da kyau ko biskit ne in ka ɗoka menene ruwa kawai ne ba a dafa ko ko ruwan ma akwai wanda sai sun dafa su misali shi nawa an ce ruwan mu sai sun dafa su suke sha ko kun gani ba ma ba ma nan ba aka ce haccan su mafiyanci sun yi shan ruwan me ruwan zahi sun yi shan ba ba su cika shan ruwan sanyi ba kuma a likitance ma an nuna cewa ruwan sanyi yawan shan su yana yana jawo illa wannan shine kenan mala yace babu tashdidi fi dalika babi mai bayani akan tsanantawar da aka yi game da haka. Aha, tsanantawar da aka yi game da haka, ma'ana hadisan da suka nuna cewa in ka ci abin da aka dawa sai ka yi arwalla. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو بكر بن حفص عن الأثر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار معلومة سكتي لفظه خبر ومعناه أمر توضؤوا مما أنضجت النار شيني معنى حديث الوضوء مما أنضجت النار في أفسر توضؤوا مما أنضجت النار كي أروى الله قدك أبندا وتا تدهوى إنكو كتيسا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان أن يحيى يعني ابن كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن, بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة يا باش لابارن توياشق أوجه أم حبيبة فسقته قدحا من سويق سيتشايد دشي ونكوبي نقاري فدعا بماء سيكرا دعكا مسروا fatamadmada sai ya kurkure baki fakala sai ta ce yabna ukhti ya ke ‘yar uwata ala tawadda'u ala tawadda'u haka ne aka rubuta? malaman ala ta tawadda'u ne ya gare ka malar abu sabi raka da ke da haka ne? dai ala ta tawadda ba za ka yi arwalla ba inna nabiyya sallallahu alaihi ala atawadda haka ne kamata ya kasance ala tawadda'u haka baya da ma'ana inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yawa ala tawadda sukun ya kamata a sa sai aka sa damma inan ne kusuran yake ala tawadda i arwalla inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah qala ya ce tawadda'u mimma ghayyara fil ku yi arwalla ga dukkanin abin da wuta ta canza, au kala ko kuma ya ce mimma masatin nar game da abin da wuta ta shafa. Kala Abu Dawud fi hadishin zuhuri, Abu Dawud ya ce a cikin hadishin zuhuri, yabna ahi ya kai ɗan ɗan uwana. Hadisi ne sahihi wannan. Kina wannan hadisin me suke nunawa? Yin arwalla idan aka ci abin da wuta ta canza. Amma malumai suna ganin wannan hadisin mansuhi ne an goge shi da wancan hadisan da muka karanto na manzo Allah yana cin abin da ba a abin da aka dawa da wuta kun ba ya sake arwalla mala yace babul wudu'i min al-labani babu mai bayani akan kurkure baki idan aka sha madara kun gani ko shine muhimmancin karatu a gaban malami yanzu in kai da larabcinka ka dogara babu babu babul fil wudu'i min al-labani duk balarabe kai tsaye zai fasara san me zai cewa yin arwalla idan aka sha me idan aka sha madara kaga wannan shine muhimmancin kai karatu a gaban malami wannan shine kenan yin arwalla anan ba arwalla bace shar'an arwalla ce lughatan ana nuhin ay al-madmadatu min al-laban ka kurkure bakinka in kai me in ka sha madara wannan shine kenan alwudu anan alwudu anan ai almadmada ghaslu alfami kurkure baki in an sha madara حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن آه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا manzon Allah ya sha wata madara fada'a bima'in sai ya kira da aka masa ruwa fatamadmada sai ya kurkure baki kuma kala sannan sai ce inna lahu dasaman na kurkure baki ne don saboda yana da kitse an gane ko yana da mai to kun ga sai nuna ma kurkure bakin ma ba mi ne ba mi bane ba dole bane zaka kurkure bakin ka ne don saboda ka ji natsuwa a cikin me a cikin sallah wannan shine kenan Malai ce babu ruksati fi dalika bayan bayani akan saukin da aka yi na ko ka sha madara ba kurkure baki ba baka da lahin komai dan kai sallah حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن عن زيد بن الحباب عن مطيع عن مطيع بن راشد عن توبة الأنبري أنه سمع أنس يا أنس بن مالك يقول يناتي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai manzon Allah shariba labanan ya sha wata madara falam yumadmid sai bai kurkure baki ba walam yatawadda kuma bai yi arwalla ba wa salla yayi sallar sa haka nan qala zaidun dallani shu'ba ala hada shaykh zaid yace shu'ba ma sai da ya nuna mini wannan latijan da yace ya bashi labarin hadisin yana nufin muti' bin rashid babul wudu'i min ad-dami babu mai bayani akan wai shin in jini ya huto sai an yi arwalla hitowar jini yana kare arwalla ko kuma baya kare arwalla حدثنا أبو توبة الربيع ربيع بن نافع حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن أقيل بن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun huta tare da manzon Allah ya'ani fi ghazwati zatir riqa yana nihi a yakin zatur riqa yakin zatur riqa yaki ne mai tarihi sosai wanda akwai darussa sosai a cikin sa in mun kare lokaci yayi zamu dan tabo wani abu daga ciki fa asaba rajulun imra'ata rajulin a wajen yakin sai wani mutum ya samu matar wani mutum mana ya kashe matar wani mutum daga cikin mushrikai akan kuskure tunda ai ba a kashe mata a wajen yaƙi ko a musulunce kenan sai wani mutum daga cikin musulmai ya kashe wata mata daga cikin mutanen mushrikai fa halafa Allah an tahiya hatta uhri qadaman sai yayi rantsuwa shi mutumin da aka kashe masa mata yayi rantsuwa akan cewa la an tahi bazan tsaya ba bazan zamna ba hatta uhuri kadaman har sai na zub da jinin wani fi ashabi muhammadin daga cikin sahaban muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yatba'u atharan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ya huta yana bin sawun manzon Allah da sahabbai fa nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzilan sai manzon Allah ya sabka a wani masabki fa qala sai yace ma'ana ana cikin tahiya an gaji sai aka ce to a zamna yanzu a huta faƙala sai ce man rajulun ya kla'una wane ne wanda zai yi gadin mu shi ne ya kla'una ayyura ƙibuna suwa za su yi muna gadi fanta da barajulun minal muhajirina sai wani ɗaya daga cikin mutanen madina ya karɓi kira shi ne fanta da ba ai ajaba shi ne dama annadab yana daga cikin ma'anar annadab shi ne al'ijaba sai ya karɓi kira ya ce ni ya manzon Allah wa rajulun min al-ansari da wani mutum daga cikin mutanen Madina fa qala sai manzo Allah yace kuna bi fami sha'bi to ku tsaya a bakin kwari ma'ana ku tsaya bakin kwaran da muke ku gadi qala falamma kharaja ar-rajulani ila fami sha'bi lokacin da ash-shi'b an gani aka sha'b kenan mutanen gari ne shi'b shine kwari yace falamma kharaja ar-rajulani ila fami shi'bi lokacin da mutanen nan guda biyu suka tsaya suka huta suka tsaya bakin kware ittaja almuhajiriyu sai shi mai hijira ma'ana dan makka an gane da ke ko a wata riwayar an ce ina tsammani ammar ne sai ya kwanta wa kamal ansari yusalli shi kuma dan madina sai ya tashi yana sallah yace bari in rage dare in yi sallah wa atar rajulu sai wannan mutumin da ya rantse ya ce sai ya kashe wani sannan ya koma ya zo falamma ra'a shakhsahu lokacin da ya tsinkayi kurwarsa ita ce shakhsahu an gane ko ya tsinkayi unarsa tunda in akwai hasken rana ko kuma akwai hasken wata inuwa mutum tana hitowa ko akwai wuta da aka kunna inuwar mutum tana hitowa kenan sai ya tsinkayi inuwar mutunan yana sallah arafa lokacin da ya ga wannan inuwar arafa annahu rabi'atun sai ya tabbatar ya gane da cewa rabi'atun lil qaumi ay muraqibun lil qaumi mai tsaron mutane ne wannan mutunan faramahu bi sahmin sai ya halbesa da ɗan kibiya fa wada'ahu fihi an gane da kyau ko sai ya sa wannan ɗan kibiyar a cikin cikinsa shi ne ma'anan fawada a hufihi ba na za a hu sai shi kuma ya hidda ‘yar kibiyar ya yi jiwa da ita hatta ramahu bi talata hasi da ya halbe shi da talata ta ashum ‘yan kibiyoyi guda uku an gane da kyau ko sai dai masa halbi uku da kibiya yana cirewa yana yaddawa kuma yana ta sallarsa sun maraka'a bayan ya yi ta ukun ne sai ya yi ruku'i wasaja da ya yi sujada sun mantaba hasa hibuhu sannan sai abokin nasa da suke tsaro da ya kwana sai ya halka falon ma'arafa annahum kad nazaru bihi lokacin da shi mutunan da ya faɗaɗo su ya san da ya gane da cewa sun gane da shi ma'ana sun gane da akwai wanda ya biyo su haraba sai ya tsere walamma ra'al muhajiriyu ma bil ansari lokacin da shi ɗan makan nan ya lura da abin da ke ga ɗan madina minar dami ya ga abin da ke gare sa na jini kala ya ce subhanallah subhanallah kalima ta nake da suna mamaki da jin tsoro ala an bahta ni me yasa baka tayar da ni ba awwala marama tun farkon jiwar da ya maka me yasa tun farko da ya halbe ka baka tada ni ba kala yace kuntu fi suratin akra'uha na kasance ina cikin wata sura ce da nake karatu falam uhibba an aqta'aha sai ban so in kace karatun wannan surar ba ya kamata ku ƙara kabbara kun ga wanda suka san daɗin me suka san daɗin alqur'ani an gane da kyau ko wannan shine kenan wai halbi guda uku yana karatu amma ya ƙi katsewa wai baya son in yana karatun surar ya ne ya katse ta Allah ka ƙara mana imani wannan ya yi daidai da ƙisar shi ma ɗaya daga cikin magabata yana a bisa kan hanya sai cutar gargari na ta kama sa addu'a mana lokacin nan malam sala ashe ban ban taɓa shankan dai amma mun wuce kenan jai to mu liƙe da wannan ƙisar yana a bisa kan hanya na mata sunan sahabin akwai wata muhadar da muke kwanaki na kawo sunan shi ba sahabi bane daga cikin tabi'ai ne ɗaya daga cikin kalifofi ya turo masa gayyata a Baghdad yace muna so ka zo ka ziyarce mu sai ya ɗauko ɗaya daga cikin ɗiyansa yana da ɗiya guda tara ya ɗauko guda daga ciki ko takwas ne ya ɗauko guda daga ciki ya taho yana akan hanya sai cutar gargari na ta kama sa me gargari na sunan wata cuta ce da in ta kama gaba to tana canye ta in ba a cire gabar ma to za ta ci gaba da cin jiki har ta cinye jiki gaba ɗaya yana zuwa a Baghdad aka kawo likitoci suka ce ai dole sai an cire kafar yanzu kun bayan an ce dole sai an cire kafar sai aka ce kuma dole sai an baka giya ka sha yace dan mi zan shan giya aka ce dan saboda hankalinka ya tai ko ana maka aiki ba za ka ji ciwo ba yace inni la ashrabu shay'an harramahu Allah ta'ala ya ce ai wallahi ni ba zan sha abin da Allah ya haramta ba ya ce sai dai ku yi mini ku cire mini kawar haka nan cikin hayyaci na ya ce in dai ma wai dan hankali na ya ɗoku ne to ku bar ni in shiga sallah in na shiga sallah in na yi sujada tunda in na yi sujada kuna iya ku kama kafar an gane ko tunda diddige ne na kafa ku bari in na yi sallah ina cikin sujada in na so in kuna so kuna iya ku cire kafar ya fara sallah ya yi sujada a cikin sujada sai suka kama kafar suka cire bai san lokacin da aka cire kafar ba sai lokacin da aka kawo da yake da suna mai mai zahi domin a lokacin in aka cire wata gaba jini dama zuba yake ko baya tsayawa sai an sa wani abu wanda zai tsaye da jini to su a lokacin abin da ke tsaye da jini shine mai ne za a kawo wa mai mai zahi wanda ya fara tafaso an gane ko shi za a kawo sai a zuba akan wurin ana zuba akan wurin sai jini ya tsaya to wannan shi yake da zahi sosai ana zuba mishi wannan mai sai ya some yana a cikin sujada wannan kawai ya ji yanzu bayan ya halka sai suka kawo mishi da kahor tasa sai ya kama kahor yace alhamdulillahi anni ma mashitu biki ila haramin yace na gode ma Allah da yasa wannan kahor tawa ban taba tahiya da ita ba ami a zuwa wajen haramun an gane da kyau ko wai ku ji an cire kafa amma godiya ma yake ma Allah ana nan kuma sai aka kawo masa labarin cewa ai ɗanka da ka zo da shi ana sukuwa raƙumi ya tattake sai ya mutu ya hushe masa ciki an gane da kyau ko a wannan lokacin sai ya ce godiya ga Allah da ya bar mini takwas ya ɗauki guda a wajen ƙafa kuma ya ce godiya ga Allah da ya ɗau mini guda ya bar uku domin an haɗa da hannuwa dukkaninsu aikin su guda ne ana ce musu ƙawahu an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan yana karantar da mu ne daga ciki dai yanda sahabbai yanda magabata suke ne suke jin shauki in suna ibada da kuma yanda suke haƙuri akan me akan sharabtawa to wannan shine in ana karanta maka shi sai kai ma ka ƙara yaƙini wa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahun nan za mu dakata kin inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله سيغوبك ان شاء الله